أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka iyayenmu, malamanmu, masoyanmu da ‘yan uwanmu almajirai wanda Allah ya tara mu a wannan masallaci ne albarka masallacin Sheikh Abbas Tiga da ke nan rafin a cikin a cikin birnin Kebbi na yi mana barka da wannan yammaci na ranar Juma'a a kamar yadda aka ambata mun zo ne ba kunta da sada zumunci muna fata Allah madauki sarki ba mu ladan wannan zumunci mu da ku a matsayin mu na ƴan uwa a cikin addinin Allah matsayin mu na ƴan uwa a sunna a babu shakka yana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki zai yi mana ni'imar da Allah zai yi maka shine ya baka damar ka fahimci addini fahimta ta gaskiya a wannan zamani wanda abubuwa suka rikirkice fitintunu suka yi yawa hanyoyi na bata da bid'a suka yawaita masu kira zuwa ga tafarki na halaka mabambanta suka baza komasu a ko'ina ta yadda suke farautar mutane suke farautar imanin mutane ba irin wannan zamani idan ka ga Allah madaukakin sarki ya maka gamdakatar kana bin tafarki madaidaici babu shakka kana cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ne ya nufi ka da wannan alkhairi ba da baraka ba ce ubangiji madaukakin sarki yana ce mana wa anna hadha sirati mustaqima وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah madaukakin sarki ya umarce mu ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabil Allah ya ce wannan tafarkin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tafarkin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tafarki madaidaici da Allah ya umarce mu bi Allah ya ce kada kuma ku bi tafarkoki mabambanta waɗanda za su kautar da ku daga tafarkin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yake tafsirin waccan nan aya yayi wani zane na musamman ya zana miƙaƙƙen layi sannan ya zana wasu gajajjerun layuka karkatattu a gefen dama da gefen hagu wancan zane ne sannan ya ce wannan miƙaƙƙen shine tafarkin Allah wanda ya sarki wa anna hada sabili ke tafarkin Allah waɗannan ƙananan da ke gefe su ne asubul hanyoyin fata da sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowace hanya wani ya yi wani kujan wanda ke kira mutane zuwa ga wannan hanya da masa wanda ya sha albashi sai ya yi kira ban shi cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai shi da su cikin tafarkin halakar da yake a kamar za ku ta cewa waɗannan na halitta sun bayyana da yin da wanda masu kira zuwa ga da kuma su faye da su suka yi masu kira zuwa ga ta mafi rafila shi'a masu daɗi sabon wannan abuwa sun bayi su da cin mutunci wanda wadanda su suka yi masu kira zuwa ga ɗanyar kun al-mu'adi kuɗaɗe su sa al-mu'adi zalla su wanda su kuma da kuma su ga masu kira zuwa da mafarkin yadda addini yahudawa ana kare shi ko kuma iya ga masu kira zuwa da mafarkin na hawaii da na biyu na biyu da isa da zuba da suke da kafin da musulmai da irin sun samu halin wata kuma a yayin da wato za mu yi nuna aiki makamata a yayin da kuma ɓarnar ta zama cewa wani abu ne da ake raunata ta da ake ba da goyon baya a kodayaushe to sai ka tarar cewa taimakon Allah ne kaɗai yake sa sunna da ke ci gaba da samun tagomashi ba ta samun irin hidima da kulawar da waɗancan tafarki na matasa ke samu amma Allah madaukakin sarki saboda yayi alƙawarin sai ya cika addininsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa duk inda rana take fitowa a haskenta to sai hasken wannan addini ya kai a sakandiyar haka Allah madaukakin sarki yake bai wa wannan addini na gaskiya dama yake ci gaba da ya haɓaka don ka samu kanka a wannan yanayi wajibi ne ka gode wa Allah madaukakin sarki kuma Allah ya maka ni'ima maka girma babu ni'imar da ta kai ni'imar shari'a akan musulunci akan sunna akan tafarki madaidaici domin wannan shi ne abin da zai tsiratar da kai wato a duniya kuma ya tsiratar da kai ranar gobe a kiyama Allah madaukakin sarki ya alkawarin wanda ya bi gaskiya Allah ya ce shi ne za mu raya shi da nuhiyar da hayatan ribar mu'ayata وان عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون baka zafi Allah ya sarki ce man amila salihan duk wanda ya aiki nagari min zakari aw unsa namiji ko mace wa mu'minun da sharadin yana da imani sai ya zama yana da asul imani wato mutum da yi aiki nagari kuma ba shi da imani zai iya kyauta ma kwakwata kyauta ma iyaye ya zama mai gaskiya da sauransu Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce abin kawuna wani Abdullahi bin Sa'ad ya kasance a tarihi a cikin kirki ne mai alkhairi mai ciyarwa mai tufatarwa mai ɗanta wuyaya ta ce ya manzon Allah kana ganin wannan zai amfani shi a gaban Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce sam wannan ba zai amfani ba domin iya rayuwarsa ne taɓa cewa Allah na su maka yafe ne bai taɓa imani ba suna kira da shi wa kuma mu'min a halin mutum ya yi imani Allah ya ce da domin da kuma hayatan faje wanda ya yi imani ko ya aiki da kai na islamu raya shi ba da mata bai daɗi a duniya wanda su ke zama a jawan kuma za ka sa ka amsu da abinda ahsana ma a ɗauki ahun fiye da abin da suka ce suna aikatawa a shi ne kimiyya yake cewa akwai wata aljanna a nan duniya wanda ya shige ta zai shiga zai shiga ta lahira ita ce wannan aljanna ita ce aljanna wanda imani da rayuwa ke tare wanda ko ba ka da kuma ko ba ka da addini ko ba ka da komai kana jin tare da imani a cikin zuciyarka saboda ka yi imani da Allah mai sarki amma ya shiga ubangiji kamar hadisi ka yi imani shi a matsayin shi na abin bauta da abin da masa ka yi imani da Allah cewa yana da siffofi kyawawa da suna yi karkata wanda babu da irin su sannan ka yi imani da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaskata abin da Allah ya aiko shi da shi ba ka mishi jayayya akan umarnin da ya bayar ko hannun da ya yi da wannan imani ce da sai ka kama aiki da shi to me ne aiki da shi shi ne wanda yake shirka abu na farko ya zama da cewa umarnin Allah ne da manzon sallallahu alaihi wasallam amma sannan dare ga kasar kwari waɗanda gaskiya sun haɗar da wani da ya rasu da waɗannan mutane na gari saboda Allah ne ya ce ayyuka ne na gari kuma wannan rayuwa abu ne abu ne ya kasance wajen aikata su sai an yadda wannan kasa ya yi sallah ya yi azumurka ya yi mu'amala da makwabtanka ya yi zama da iyalanka yaya take mu'amala da alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ayyuka sai ya zama ta yi su a bisa hasken sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wato al-mutaba'a ke sannan na uku kuma ya zama don Allah ake al-ikhlas kar ya zama kana yin mana aiki ana jin shi kana yin aiki kana yi dan a gani a ce kai ka iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari sai na Abu Hurairah sai na Abu Hurairah sai suka ce ka muka karanta da mu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kai yace ai ku zan gaya muku abinda annabi ya karanta da ni masu riwaya suka ce in yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai kawai ya faɗi su ma saboda tsoro da tashin hankalin da ke cikin abin da zai karanta da su sai an yayyafa mishi ruwa an zaunar da shi an cire mishi babbar rigarsa wannan da wannan sannan sai a samu sai ya faɗo sai da aka yi haka saɗi sannan ya iya ƙarfin hali ya faɗa hadisi ya ce annabi ya ce ma ko kun san suwa ne ne mutanen da za a fara rura wutan jahannama da su safai suka ce Allahu wa rasuluhu ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin su akwai mutumin da rajulun qara al-qur'ana wa hafizahu wa alimahu wa 'allamahu mutumin da ya karanta al-qur'ani ya haddace shi ya karanta da shi ya koyar da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zuba shi gaban jama'a a ranar al-qiyama a tambaye shi a ce ma amaluk menene aikin ka zai bude baki ya ce ai na karanta alqur'ani ai na karantar da shi ai na haddace da yara da yawa da shi ai na yi limancin tahajjudi na yi limancin salloli na yau da kullum ai kowa ya sanna a garin mu ma'abocin alqur'ani nan take mala'iku ko kuma ubangiji da kansa za a ce masa kadabta ƙarya kake inna ma qara'ata li yuqalu innaka qari duk karatun da kake so kake a dinga ce maka kai wani alaran mai wani gangaren ne wani mahaddaci ne sai a ce mishi wa kadkiyi kuma an riga an faɗa maka a can duniya an yabe ka ka ji daɗi dama saboda yaban kake yi to an baka ladan ka a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan za a daɗe wannan bawan Allah a ingila shi ta fala hawla wala quwwata illa billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a sake zuwa da wani mujahidi wanda ya jihadi a nan duniya har aka kashe shi a filin jihadi shahidi kenan ko sai a tambaye shi a ce kai kuma me ya aikin ka sai wannan shahidi ya ce ya Allah ni ai ina cikin shahidai wanda muka je yaƙi don jihadin daga kalmaka nan ta yaƙi ina kashe arna har suka samu nasara suka kashe sai a ce da shi kazabta ƙarya kake inna ma sana'ata zalika bi qala jari kai haka ne dan a ce maka jari so kake kawai a dinga yabanka ana ce maka gwarzo jari ƙwararren sojan musulunci kuma an riga an faɗa saboda ka baka da komai a wajen Allah shi sa Imam Bukhari ya babi musamman a inda yake cewa babu la yuqalu fulanun shahidun ba a cewa wani dan aljanna ne ko ya mutu a wurin yaki sai ya mishi fatan alkhairi saboda ba wanda ya san daqa'iqul qulub wa asraruha wannan bawa Allah shi ma sai ya dauki shi ya kushi sai ya zo da na uku shine attajiri mai wadata wanda a nan duniya ya yi sadaka ya yi kyauta ya yi zakka ya yi wakafi ya kula da marayu duk dukiyarsa aikin alkhairi ta kare amma ba da kyakkyawan niyya ba da niyyar dan shi ma a dinga kallonsa ana cewa mutumin kirki mai sadaka ne mai kyauta ne bawan Allah ne dukiyarsa ba ta rufe masa ido ba shi ma za a tambaye shi a ce menene aikin ka a duniya ya ce aiki na ciyarwa da sadaka da kula da marayu da fitar da zakka da gina masallatai da taimakon talakawa za a ce mishi kazabta ƙarya kake ya kai alhaji kai ma kayi ne dan a ce la yuqalu laka la yuqalu laka karim so kake a dinga cewa kai mutum ne mai karamci kuma an fada a duniya saboda ka baka da komai sai na abu da babu labarin cewa waɗannan mutane guda uku dukkaninsu suna cikin mutanen farko-farko za su fara shiga wuta kafin a kai mashaya da makaryata da mazinata da 'yan luwaɗi da masu wasa da sallah wanda tun a nan duniya ana musu kallon mutanen banza ko sai an kai waɗanda a nan duniya ana musu kallon mutanen kirki jagorori da mai karantarwa da mujahidi da ya shahada da attajiri wanda ke taimakon addini kaga waɗannan tun a duniya mutanen kirki ne masu shaida kyakkyawa a cikin mutane wanda mu sauran mutane muke kallon sa a matsayin jagorori muna musu gifta ko hassada muna fatan ina ma mu samu irin daraja da Allah ya ba su amma in dai ba su yi dan Allah ba wani ta shi hukumar su to ina kuma ga sauran mutane ya ayyuhan nas ina ga sauran mu gama gari waɗanda ba mu kai darajar waɗannan mutanen ba saboda ka ya kai dan uwa ne albarka duk abin da za ka yi na aiki ka tabbatar ka tsarkake niyyarka ka tabbatar don Allah kaɗai kake yi kar ka sake wani bawa cikin bayi ya zama cewa kana yi ne don ka burge shi ko don ka ba shi haushi ko don ka nuna mai kai ma ka iya da zaran ka yi haka ka yi asarar aikinka saboda shi dai bawa ɗan uwanka ba shi da abin da zai baka shi kuma Allah yau kan shi alkawari ya ce man amila amalan ashraka bi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka wanda duk yayi wani aiki wato wanda ake yi dan lahira sai yayi dan wani ya gani Allah ya ce a cikin hadisi kudusi na kyale shi da wancan ni ba na so Allah baya sa aikin da kai shirka shi kuma wanda aka barka da shi din ba zai iya biyan ka ba saboda ka babu fitina a cikin duniya kamar mutum ya dinga aikin lahira amma da tunanin mutanen duniya yake so su gani Allah cikin hikimarsa yana iya sa mutanen duniya ɗin su gani ko da baka nuface su wato kai ka yi dan Allah amma kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mutane su gani har su yaba to wannan babu laifi wannan tilka ajilul bushral mu'min wannan kyakkyawar bishara ce ga mumini wanda yake aikin alkhairi zuciyarsa Allah yake nufi amma Allah cikin hikimarsa kuma sai ya sanya mutanen duniya su kuma su gani su yaba domin kuma Allah yana aiki da shaidar mutane akan ƴan uwansu mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa idan bawa cikin bayi ya rasu Allah yakan aiko da mala'iku su zo su barbazu cikin halittun Allah waɗanda ke zuwa gun jana'iza da gun ta'aziyya da waɗanda ke magana akan san da suka yi wa mamacin duk abin da suka faɗa mala'ikun ba su rubuta za su je su kai wa Allah wannan rahoton shi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka wuce da gawa fa asna alaiha an-nasu khairan fa qala wajabat aka wuce da gawa sai mutane suka ce a bawan Allah mutumin kirki mai sada zumunci mai kula da sallah kullum sallah ba ta wuce cikin jami'a kai wannan mutumin kirki kai lalle yau an yi rashin mutumin kirki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wannan shaida ta tabbata a wurin Allah aka sake wucewa da wani mamaci sai mutane suna cewa tir Allah ya kyauta mun rabu da kaya shikenan Allah ya raba mu da bala'i wannan mutumin banza ne ba yi da kirki kaza kaza nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wannan shaida ta tabbata a wurin Allah saboda akwai mala'iku wanda aikin su kenan suna yawo suna rubuta waɗannan bayanai dan haka idan Allah ya taimake ka ka zama da cewa kana cikin mutane masu imani da aiki nagari ko bisa ikhlasi babu shakka wajibi ne ka gode wa Allah domin duk sanda Allah ya maka ni'ima to abin da yake so ya gani gare ka shine ka zama mai godiya kamar yadda muka ga Allah farki sarki ya ba mu labarin annabawansa sun kasance masu godiya gare shi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya Allah ya bada labari innahu kana abdan shakura
إنه كان عبدا شكورا kusa annabi Sulaiman a aka bai sarki ya mushi falala cewa wato ya kasance sarki ne annabi ne kuma Allah ya ba shi wasu wato asraru wanda bai ba sauran mutane ba kamar yadda yake cewa misali ya yi wannan nas ullimna mantiqa tayyib ah وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين daga cikin mana da Allah ya wa annabi Sulaimana shine ya kasance yana jin maganar tsuntsaye kukan da tsuntsaye suke yi baya jin shi a matsayin kuka yana jin abin da suke faɗa ba ma tsuntsaye ba a ta ƙwari ƴan ƙananan ƙwari kamar a ya sunanta turuwa ko annabi Sulaimana da ya taho wa bashin da Sulaimana da zunubu وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين barakallahu fikum kun ga Allah yana ba mu labarin annabi Sulaiman da irin ni'imar da Allah ya masa cikin ni'imomin Allah yace ya ku mutane an sanar she mu magana tsuntsaye sannan ya sake ba su Allah ya sake ba mu labarin yadda annabi Sulaiman ya taho da gagarumar rundunarsa suna cikin tafiya sai kawai ya ji tururuwa tana ba da command ga mutanen ta umma jama'a take nan ko tana cewa ya ayyuhan naml ya kuntu ruwai udkhulu masakinakum ku shiga cikin gidajen ku ku buya la yatimallakum sulaiman wa junudu wa kulashu kada sulaiman da shi da sojojinsa da dawakai su tattake ku wasu sani da yaji wannan zancen shine sai da ya yi murmushi ya yace fa tabassama rahikan min qawli Raji ƙarshe ne yake cewa auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka bani damar na gode wa ni'imar da kai min yana roƙon Allah ya bashi dama ya gode wa ni'imar da ya masa kallon abin nan labarinsa da hudu-huda suna nan da yawa lokaci ba bai bada dama mu faɗa ba ku za Allah ya bada labari yake cewa shi ya kasance bawa ne mai godiya ga Allah to me godiya da ya dinga yi ya dinga kankan da kai bai taɓa ba Allah alfahari cewa shi ya isa ba bai taɓa ya bayan Allah gadara cewa shi isa shi ba ne mataki na farko kenan mataki na biyu annabi Sulaiman ya kasance mai yawan sallah da yawan azumi da shi da mahaifinsa annabi Dawud da an rubuta cewa mutane ne masu ibada annabi Dawud hatta ma Allah ya ba mu labarin annabi ya ba mu labarin cewa babu azumin da ya kai irin azumin sa farala duk a kokarin su na gode wa Allah da ni'imar da ya musu sannan kuma ya kasance mutum ne mai yawan sadaka da kyauta da raba arzikin da Allah ya musu haka Aisha ta babu labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana yin sallah har kafafunsa suna kumbura saboda tsayin tsayuwar da yake idan yana sallah Aisha sai abin ya bata tausayi tace ita ce mishi ya Rasulullah sai manzon Allah dan me kake yi waɗannan dogayen rakawoyin sallah bayan Allah ya riga ya ce ya gafarta maka da ya gafira laka mata ya gafira Allah laka mata qaddama min dhanbika wa mata akhara ويتم نعمته عليك هو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
Allah madaukin sarki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta goma shi cewa in ma da yana da zunubi na baya da wanda ma inda zai yi a nan gaba Allah ya ce duka ya gafarta mai saboda yadda Allah yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da dukkanin hadisinsa sallallahu alaihi wasallam sai take cewa to tunda Allah ya ce ya gafarta maka sai me zaka dinga ba kanka wahala ba garin kwanta kai ta bacci tana hutawa ba tunda baka da wata matsala kwatankwacin mutumin da ya riga ya samu kuɗi ya samu jari mai ƙarfi kaga abin da ake tunani shi ne ya samu ku ya huta in an ga yana ci gaba da wahala irin ta sauran talakoki sai ga wannan kawai bai san darajar kansa ba ya kana mawadaci ko za ka dinga wahala yadda ƙananan mutane suke wahala to ya Allah zai ce ya gafarta maka kuma ka dinga ba kanka wahala ita Aisha haka ta yi tunani me ya ce mata ya Aisha afala akunu abdan shakura ci haba Aisha ba kya so in kasance bawa mai yawan gode wa Allah bawa wanda yake shakura mai yawan godiya ga Allah wannan siga ce ta ainihin wato ɗaya daga cikin sigatu siyar na abin nan ismul sigatul abin nan da yake ce mishi a nahawu a a ba ta ɗan ismul tabbi ba ne abin nan ne subhanallah abin ya bace mu da suke kira shi a nahawu da za a ce a shaddi shukuran shi ne da masu mutabbi wannan siga ce ta shi ne na manta abin da siga siga ta da ke nuna kaiwa matuƙa wajen abin da maimakon shakir ismul fa'i wannan kuma wato gaba yake da ismul fa'i akwai ismul fa'i ko kuma siga wata ke nuna abin da yake na koda yaushe wanda yana nan tare da mutum koda shi shi ga kai sumul fa'il ita wanda take bijirowa ita kuma ɗaya suke ce wanda koda yaushe tana tare da mutum suka ce tabbatacciya wato koda yaushe a cikin godiya yake koda yaushe abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin godiya yake da Allah bada sarki da aka yi ce ba shi ba na kasance bawa mai godiya ga Allah bada sarki ba zama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira kanshi da cewa shi bawa ne na Allah wannan shi ne suna mafi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake so Allah ya kira shi kuma Allah ya bashi zaɓi akan ya zaɓi me yake so an tura da wani mala'ika kamar yadda ainihin wato sa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wannan mala'ika bai taɓa zuwa duniya ba sai a sanadiyar wannan sabon suka zo tare da sayyidina jibril alaihi salatu wassalam cewa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi Allah ya bashi zaɓi shin yana so ya zama annabi ne irin wannan annabi Sulaiman annabi kuma mai sarauta ko kuma yana so ya zama manzo kuma bawa irin annabi Isa alaihi salam wanda bai da komai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sayyidina Jibril alaihi salam to kai ne shawararka sai ya ce mishi ka zaɓi kasancewa bawa rasulan abdan rasulan kaza cewa kana so ka zama manzo kuma bawan Allah sai ce to na zama zama manzo kuma bawan Allah kuma ya fi soyuwa gare shi kuma ya fi alala a wurin ubangijinsa shi sa ya kusan inda Allah zai ci mishi subhanallazi asra bi abdi ya kusan a kira shi da suna abd bawan Allah saboda cikar ubudiyya ga Allah shi ya isar da wannan sako da Allah kuma sarki ya bashi almuhimmu dai magana da muke yi a kan yan uwa shi ne wato wajen cin gori wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar da ya tun daga zuciyarka ya zama na cewa ka gamsu da abin da kake a kai na addini kuma kana jin daɗin sa ba ka ganin ka a matsayin na ƙasashe ko wanda bai gane ka duniya ba sannan bakinka ya saba da furta godiya ga Allah madaukakin sarki ba wai kawai kana karanta kullum alhamdulillah rabbil alamin hankalinka baya yanzu da sanda kake karanta ta a cikin sallah da wajen sallah kana jin cewa godiya kake wa Allah madaukakin sarki da ya shiyatar da kai zuwa ga musulunci zuwa ga tafarki madaidaici kamar yadda kullum kake roƙo roƙon shi a ƙarshen fatiha cewa ihdina siratal mustaqima ka shirye ce mu zuwa tafarki madaidaici to Allah ya maka tagomashi ya saka a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka a tafarki na bata ko tafarki na bid'a ko tafarki na kafirci ba sai ka gode masa da zuciyarka ka gode masa da bakinka sannan ka gode masa da gaɓoɓinka ta hanyar yi masa bauta da tsantsanta bauta da inganta ta sannan ka gode masa da duk wata dama da ya baka idan Allah ya baka damar arziki daga cikin godiyar Allah shine ayyukan da ake yi na alkhairi da dukiya tun daga sadaka da fitar da zakka da sauran wajibobi da mustahabbai da taimaka wa talakawa da marayu da sauransu idan ilimi Allah ya baka to ka tabbatar ka tsayi wajen karantar da shi da isar da saƙon Allah zuwa ga bayinsa da faɗa musu gaskiya da yi musu nasiha da kyautata mu'amala da su idan mukami Allah ya baka da shugabanci kai amfani da shi wajen ganin cewa ka aikata alkhairai ka taimaka wa al'umma ka bar kyakkyawan ambato kuma ka riƙe amanar da aka baka da shugabancin al'umma haka dai haka dai haka dai kowa da gwargwadon baiwar da Allah ya masa da gwargwadon mas'uliyar da take kansa kuma duk sanda mutum ya gaza daga wannan mas'uliya zai zama da cewa akwai bashi da al'umma take masa akwai bashi da Allah madaukakin sarki yake masa saboda ka uwa masu albarka mu kula da wannan ka'ida ta gode wa Allah madaukakin sarki akan dukkanin ni'imominsa mabayyana da koyayyu musamman ni'imar imani musamman ni'imar musulunci musamman ni'imar bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan mu kula kuma da ainihin wato niyoyinmu akan dukkanin ayyukan da muke yi mu tsantsanta su domin Allah dan Allah madaukaki sarki ya karɓi ayyukan mu mu tsira na alkiyama babu shakka zai kasance asara ga mutumin da zai rayu a wannan duniya yi ayyuka fatan kusa waɗanda aka ambata na karantarwa ko jihadi ko sadaka da kyauta da zakka sannan ya jira na alkiyama kuma a gwada masa cewa ba a bukatar waɗannan ayyuka saboda da yi su da don Allah maɗaukakin sarki ba saboda ya sanya manufa ta duniya da neman yabon mutane ko neman shahara ko neman ainihin wato a soyayyar mutane a cikin zuciyarsa a sanadiyar haka ne ya aikata waɗannan ayyuka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka hane mu aikata ayyukanmu na lahira don duniya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka inganta niyoyinmu wanda da yake raye yana da sauran dama da zai gyara niyyarsa yana da sauran dama da zai gyara kurakuransa yana da sauran dama da zai wa kanshi karatun tara su ya zama daga cikin muminai na gari su ne wanda Allah yake cewa إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون kaga yadda abin yake yadda ne zai dinga samun ka sanda kake aikin alkhairi ko kake wani abu na arziki ka fara yi sai dinga maka wasu wasu cewa yanzu ba kaga kai ka zama mutumin kirki mutane za su dinga yaban ka ta ka dinga karawa to shi idan ladina taqaw lalle bayan Allah da ke da taqawa ila masahum qa'ifun min ash-shaytan idan wani mummunan tunani ya goge su daga shaytan tazakkaru sai kuma su fadaka su dawo cikin hayyacin su fa idan hum mubsiruna sai su dawo suna gani tar madadawa da shi ɗan zai nemi halakar da kai to kana cikin mutane masu takawa yi kokari duk sanda shi ɗan ya kokari ya karkatar da kai kai marmaza ka dawo kan hanya shi ɗan ba zai kyale ka ba har sai ya ga cewa ya halaka ka masu ba Allah ne ba ke sarki ya tsare ka ba Allah ubangiji ka tsare mu daga sharrin shaitan ka tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu ka sa mu magana duniya lafiya dan wa masu albarka a ba zan yi dogon surutu ba na fata Allah ya sanya albarka a takardar wanda muka ambata Allah kuma ya sakan kaman da alkhairi ga baki daya dukkan fuskokin da muka hada nan ya Allah ka hada mu cikin ni'imarka da gafararka cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin waɗanda mala'iku za su mutu sunayensu a cikin waɗanda suka zauna inda ake ambatan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana cewa akwai mala'iku as-sayyahun wanda suke yawo gari gari anguwa anguwa inda suka ga inda ake karatu ko ake tafsiri ko ake wa'azi za su tsaya su ɗauki duka a tallar da mutanen da ke wani sannan sun kuma Allah madaukin sarki za su je su kai mushi rahoton su faɗa cewa ya Allah mun je wuri kaza mun ga su wane da wane da wane suna ambatan Allah suna karatu suna kaza suna kaza suna kaza sai Allah ya ce to ku shaida dukkanin su na gafarta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hawo su sun malaiku su ce ya Allah dukan su Allah ya ce dukan su nace ku shaida amma ya Allah akwai wani fa a wajen wannan ne shi ba ba karatun da yiwu ba wannan ba karawar takalmi ne ba ke masallaci Allah ya ce na san da shi har da shi to wani ba wani ba da saurari karatun ba na kawai shi kawai yake hankalin shi ke kai Allah ya ce ni kan da shi tun da shi na san da shi wani kuma ya zo ne ya duk kurakuran da za ya kirga dan ya je ya nagari Allah ya ce har da shi na san da shi za ki ta faɗan mutane masu matsaloli a wajen Allah yana cewa ku kyale su na gafarta musu na gafarta musu saboda mutane ne waɗanda kamar yadda wani ya gaya wa a shekul Uthaymin yake cewa humul qawmu la yashka lahum jalisu su ne mutanen kwarai waɗanda wanda ya zauna da su ma bai zama matsayaci ba daga nasu a shekul Uthaymin rahmatullahi alaihi mutane yana karatu yana da wata al'ada in yana karatu yana yawan tambayoyi da sai tambayi wani mutum wanda kullum yana zuwa karatu ce kai eh ne an karanta jiya ko makon da ya ce mutum da bai san komai ba kafin ka dan adam sai malamin ya ji cewa shi yana ɓata lokacin shi na kan wannan mutum kace amma kai yanzu kullum da kake baba zuwa karatu a shi ba abin da kake gane ba a shi ɓata mana lokaci ko kai to me amfanin zuwa ka sai ce ai ko zuwa na yana da amfani gafarta malam ce me amfani shi ce saboda ko ba gane ba ina tare da ku dinnan mutanen kirki masu karatu da masu gane ana ba mutumin kirki ne ba shi ne wanda ne yake cewa lalle kai mini wa'azin da ni ma ba ku rince shi ba sai a ba to ya daga cikin albarkar zama a inda ake karatun alqur'ani inda ake karatun da sunna inda ake wa'azi inda ake tunatarwa ko ba ka garewa ka ci gaba da zama insha Allah za ka shiga cikin albarka za ka shiga cikin alheri dubu وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dr. Kadir Abubakar Abubakar Allah Ta'ala ya saka mai kuɗi. Kuma kun dai mun sa da kunci ga irin wani kallon wanda sai dai a can suna kibi manara kibi da sauran jiran kibi kibi da ake zakaka can ne yan uwa da suna kawai suke samu haɗa suka kai yau ga mu alka dan uwa da ya gaba da ya ga alkali a makka sai ya taki kawai da ya taka ya taka ya ce na taki ma sha kai gurbe wasa na saboda ka ya ta wani ya ga mu ga ka alhamdulillah wannan ka bana sharafa Allah muskokin musabu da muskaka matsayin mu ne kowa an suna Najeriya da gida muna roƙo da Allah ya saka mu da kai kuma wannan majalisi a karan kuma za mu cike muke da duk sanda aka samu dama da za a iya ba mu dama a zo a sarrafa wannan majalisi akwai da da yan uwa duka yau aka ba su da mace iso ka kai ke ga kowa ya fito ya bar masallacin sa a bar dukkan cikin da an zo domin sauraron ne da irin ku ahalin suna farko Allah ya saka mu da kai Allah ya gafarta wa babban malamin shehu malam sala na wala imanin dariya domin wannan shine wato shukar da yi ga daren ta fito ta kama kuma abubuwan da aka sanar kai da awon ka daren tana ci gaba malam muna roƙo Allah ya haɗa su cikin mu da mu da kai da malam da kowa cikin abin da bai sa kamin a gabatar da malam Abu Wai malam Muhammad Ibrahim kuma da gabatar da shi ina so in sanar da yawa a cewa rana wata yau insha Allah ta'ala daga cikin halin da wannan majalisi cewa duk wani malamin ahli sunna da bai zo gebe ba muna fata wannan majalisi zai ga yuri kuje insha Allah ta'ala saboda ka wani sati rana wata yau Dr. Bin Usman na Kano ba zai gebe ba insha Allah insha Allah yana nan muna fata zai ba sallar juma'a a lokaci ya rana ba kana kuma zai gabatar da wato muhadara idan mun ga magana zuwa shayi ba ta yi za mu sa bayan shayi saboda ka zama sanar da ku lokaci cikin lokaci insha Allah ranar da ba za ku samu cikin sanarwa da gari da gafin da ba za su yi wani insha Allah ta'ala saboda ka wannan kwamiti na da'awa na alaihi salam na wannan masallacin sun ce biyu sun zaune na sun zaune da wani wani kansu suka ce ba da wani yau wani suna da kai na cewa insha Allah bai wasu mun gaba da karatu rana wa kai wannan masallacin ku barka muna roƙo kwamiti Allah ya saka muku da kai saboda ka zan take da nan mala ya gabatar da ɗaya daga cikin manyan malaman su da wani a suna zuru bi su ce da wani sannan mu ga wani gari yau insha Allah ta'ala mala ya saka muku da kai Wanda ta da yi wanda karatu na malam ya taba shi, saboda ni wato ikhlasi duk abin da kake da ikhlasi wannan abin gaskiya wannan karatu ce yake cikin kita ya amfani ne wanda wasu kokari suka yi shi gabatar da karatu a mutum a cikin ya to kaga duk wanda kai yau a ce ya kaɗe ni ka ce malam za ka rubo kai ne ka ce shi ya ku da fata da ya karatu to tare da malam akwai shi ma Sheikh Muhammad shi abubuwan shi ba na shi a lokacin da mijinci za su zama gaba da fadar da ya dan abin da ya kara su ga da fadar ya fada da fadar malar da shi ka jagora su ba ka yi kuma ta shi da shi za ka kula. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن ما سوء البركة na wannan majalisi majalisus salam a wannan babban masallaci masallacin Sheikh Abba Jega Abbas Sheikh Abbas Jega Allah Ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi ne mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka ji bayanai daga bakin malumanmu da masu gabatarwa babu shakka abubuwan da malam ya zayyana mana sako ne wanda a aikace da kuma a cikin kalmomi wato ‘yan kaɗan amma masu faɗin fa'ida muna fatan Allah Ubangiji ya amfanar da mu baki daya. Ni zan yi talhisin abubuwan da malam ya faɗi ne a cikin ayoyi guda biyu. Gaban da malam ya mana ƙoƙarin bayani domin mu fahimta shine domin mu gane cewa manufar zuwan mu nan duniya shine domin mu zo mu yi aiki ne mu samu aljanna. Shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani cikin suratu Ali Imran yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah madaukakin sarki ya tunatar da mu baki ɗaya cewa kullu nafsin za'iqatul maut kamar da muka sani wannan irin lafazi ta maimaitu a wurare ne guda uku a cikin alkur'ani ba munasabar a ta kawo su bane suratul anbiya da ankabut ko wanda a cikin su duka malaman tafsiri kamar irin su al-imam ibnu kathir suka ce Allah ya yi wa ɗan adam ta'aziyya ne da wannan aya mana tun kana da rai Allah ke maka ta'aziyyar kanka da kanka domin kowane rai to sai ya ɗanɗani mutuwa sai Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sakamakon abin da kuka yi a nan duniya to a ranar alkiyama za a yi wa kowa sakamakon abin da ya aikata wanda ya aikata alkhairi ya ga alkhairi Allah ka sanya mu daga cikin masu ganin alkhairi wanda ya aikata kishiyar alkhairi shi ma ya gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sai Allah madaukakin sarki yake cewa faman zuhziha 'anil nar wa udkhila janna kun ji wannan shine gaya gayatul am duk wanda Allah ya taimake shi ya iya tsallake wuta ya shiga aljanna faqad faz manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba al'umma ta kaf babu wanda ba zai shiga aljanna ba sai fa wanda ya ki ya hau dokin naki yace ni ba zan shiga ba sahabbai abin ya ba su mamaki ta yaya mutum zai samu aljanna kuma ya ce ba zai shiga ba maza Allah ya ce man afa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba biyayyan manzon Allah shine mabudin shiga aljanna shi yasa mu gode wa Allah da Allah ya yi mu ahlus sunna babu shakka babu wani tafarki da zai nuna wa mutum yaya ake yi wa manzon Allah biyayya kamar wanda yake kan tafarki na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka Allah ya ce wanda duk ya tsallake wuta domin kun san babu wanda zai shiga aljanna sai ya biyo ta kan wuta shi yasa Abdullahi dan Rawaha Allah ya kara mushi yadda a lokacin da za su je wannan yaki jaishul umara ghazwatu al-mu'ta ya tsaya ya fashe da kuka yace na tuna fadin Allah madaukakin sarki ne da Allah yake cewa kowa zai tsallake ta gadon wutan jahannama wanda Allah ya nufe shi da rahama sai ya shige ya tsallaka da shi ya shiga aljanna wanda Allah ya ga dama kuma sai ya gurfanar da shi a cikin wuta Allah ka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine aiki na misali na kamar wanda ya kunna wuta ne zai sha dini sai kwari suka rinka tsalle suna fadawa suna yin tsalle ni kuma ina kore su domin ban yi ban kunna wutan da su shiga ba to wannan shine sai Allah ya ce wanda ya shiga aljanna ya tsira wanda ya shiga wuta kuma Allah ka tsare mu daga shiga wuta kuma hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar nan wallahi babu komai a ciki sai ruɗi ruɗi ne kadai to idan muka biye wannan rayuwar to shi zai mana katanga daga shigan mu aljanna idan muka biye wa rayuwar nan shi zai zama hanyar da zai kai mu zuwa ga wuta Allah ya kiyaye kamar yadda gayi can a lokacin da Allah ya halicci aljanna da wuta ya ce wa mala'ika jibril ya je ya kewaya ya duba da ya dawo bai wa manzon Allah labari cewa babu wanda zai ga aljanna face sai ya aikata aiki duk yadda zai shiga aljanna wuta kuwa mutum zai guje shi aka kawata wuta aka yi wato kewaye ayyukan aljanna da su mala'ika jibril ya je ya sake kallo ya ce yanzu kam duk ayyukan da aka kewaye aljanna rai baya su da haka sai da kyar sai da mutum ya yaƙi zuciyar shi sannan zai shiga aljanna ita ko wuta an kawata da abeban sha'awa da haka sai wanda Allah ya tsirata Allah ka tsirata da mu karshen gaban da malam ya jawo hankalin mu shine mutuna irin fadin rahman Allah wanda Allah na yin rahmansa da falalansa ga wanda ya so shine ya kawo mana hadisin jalisu ahlil khair wato wanda ya zauna cikin mutanen alkhairi wannan yayi kwatankwaci da faɗin Allah a cikin suratul Nahl ko Allah ya ce nabbi ibadi نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم Allah madaukakin sarki ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabbi ibadi ka gaya wa bayina suwaye bayan Allah mu halittunsa ka sanar da su cewa lallai ni Allah me yalwar rahama ne kuma me gafara ne anni anal ghafurur rahim malamai suka ce akwai fa'idoji karkashin wannan aya daga ciki akwai fa'idan si'atu rahmatillah fa'idin rahman Allah wanda kamar da wani hadisin kudusi ya zo Allah madaukakin sarki ya ce ya yi halicci rahama ɗari sai ya aiko da guda ɗaya duniyar nan manzan Allah ya ce a cikin guda ɗayan nan ne wato dabbobi da kan suke tausaya wa ‘ya'yansu dabban daji yake tausaya wa ‘ya'yanta sauran casa'in da tara Allah ya taskace shi sai ranar tashin alkiyama wannan ku gane irin faɗin rahman Allah da haka duk wanda ya imani da Allah ya aikata aiki na gari to ana fatan rahaman nan za su kai gare shi mutum zai yi wa kanshi asara idan bai kyautata aiki a nan duniya ba shi yasa Allah ya karasa da cewa wa anna azabi duk da yadda rahma na ke da fadi to amma kuma azaba ta fa kuma so azaba ce mai radadi da haka wanda ya saba wa Allah to zai ga sakamako a cikin wannan azaba Allah ubangiji ya sai dan uwa masu albarka idan muka fahimci wannan ka'idojin to sai mu yi kokari mu ƙara baza kokarin mu wajen kusantan Allah madaukakin sarki wuraren da muka gaza saboda shaitan ya yi alwashin sai ya kau da mutum daga hanyar shiga shiga aljanna sai mu yinka istighfari kuma muna gyarawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum kull kullukum adama khatta'un kowanne dan adam to me saba wa Allah ne amma wa khairul khatta'in at-tawwabun mafi alkhairin masu sako sune masu tuba da haka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya ku bayan Allah ku tuba zuwa ga Allah baki daya daga laifukan da muka yi na ganganci da na kurakurai da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba za mu tarar da Allah lalle Allah huwal ghafurur rahim mai yawan gafara ne mai jin kai ne Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abubuwan Allah ya saka masa kai cikin duka tsananniya don da ka san daga malami ya zuba mana kuma ya yi da ma'anoni masu fa'ida Allah ya saka masa kai Allah ya saka mu da aiki kamar mu kai a nan ƙarshen wannan kwatar nan musamman labarin wato isowar manyan mutane cikin matasa masu addini da Allah ya yi da su su da yawa da kasu da ba mu yi zuwa suna amma dai akwai kamar da aka rubuta yanki na kebis da tonsiri wanda ni tun mana bai zo yana da dalilin shi aka fara wato shi ne dr dr bilbawa ahmad aka rubuta muna godiya da Allah ya baki kun samu wannan kaka shafshafar wannan wa'adi mai albarka akwai mana amurci bala wannan shi ne yanki na sarrafa foundation na excellency wata mai girma gwanon ya fi akwai malam usman muhammad wanda suka ce wa mai yakar sallah shi ma allah ya wani sarki su zuwa da labu akwai ke malam da malam abu abdurrahman akwai shugaban arziki da bin kuma dokar gama akwai malam faruk madariya akwai idan su shugaban kwamitin da'awa na bin kuma dokar gama alhali hamza kawuje da dai sauran manyan malamai irin su malam ali ali madariya mataimakin daraktan da'awa na wannan kwamitin da'awa irin su malam Yunus Muhammad sallallahu Muhammad da sauran mai mai alamomi ne da banda banda Allah ya haɗa cikin samu alamun sunan duka mu a addu'a Allah ta'ala ya haɗa cikin mutum aljanna ta wasu ala wa zan yi kafin magana da yin a gabatar da godiya wanda ya gaba ki daya da malam da ya samu halartar wannan taro cikin ɗan wannan kaɗan lokaci malam da shi ya wasu Masha Allah, alhamdulillah. alhamdulillah a wanda tabbas ta saurara wato a shek Muhammad shi Abu Wais cikin ɗanmin tukwoki wanda gobe su ba zuwa bakwai mana ya yi ba da kawai don da masu abin da yake mata gare mu ku gina gina ku ji tsoron Allah cikin dukkan ya lafa wannan bayan Allah dukkan ya abin suka tuta kuka ji ba tauhidi da jin tsoron Allah da kuma kwaɗin yadda kai zuwa kuma ga Allah to wannan ba kan abu kaje malamin abu ya kashe kan kuɗa kan ne ya za ka lura da kan ne ka da kashe za mu gabatar da wato makamman da ya ta ci da kwanke da ke da kwanke da ta su ne saboda shi jawabin godiya a madadin wannan kungiya ta matasa shi ne da kamtara a wajen na
madadin majalisar salam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد kamar yadda aka gabatar da shi ne cewa da kuriya wanda ya kuma majalisi na albarka majalisi salama a ƙarshen ya kuma gabata wani zaman su shi a tsarin da sassan wani kuma sabbin suna imam kawai sun suna shi da albarka wata nufi na kawai kuma na usman tatta muna godiya da ya saka da kai mutane sun faɗa cikin ɗarurri da nan kamar yadda muka saba da ke su yasi da mata da shi suna faɗa yau da nan ba ka da wata yake yi ba ma da shi ba amma idan ka kalla shi lokacin da kai waɗanda kuma suka himmomi wanda Allah ya kuma da su ne wata girma kuma wanda wani asali ba ku shirya da su himmomi ba muna ɗaukar hikimomi masu daraja da kasance a kan su ne hikima babu hikimar da suka yi ana da shi kawai imani wanda Allah ya ba musulmi ba ko sai shi ta da Allah so wanda ya ce hikima ta farko kuma wani ran da Allah ya yi a hannun suna wani da suke da hikima mazo ya saka zawa ne ya ce wanda ya ga wani ya ga kuma wannan saboda hanyoyi wanda yi a wanda ya shi a wani kuma duka ana da kuma da ba muna so ya ana ya samu muna kokari muna da kuma da kuma da zartawa a kan sa to waɗannan ba mu kuma da kake shi ba wai wani sai ko ya ce ma ma da kan lokaci da ya dawo hankalin masu amfani bayan wannan kuma sai a wani kuma da kuma ko wani da mu yi kuma sai wani ya ba ba wata ne ya yi kuma ba ni na yi Allah ya ba ka al'umma wani kuma shi ma shi ba la ba ya saka da kai lallai ka tara ka da kai na ji a wani da ya shi albani ta ne ne shi ma wani ya ce to an da ya shi ma Allah ya kare kai a cikin kawai ko da Allah shi kuma sai ka ga ba ka mun da kai ke amfani da ta da amfani da shi da ta kansa amma Allah ya sani wani shi ne a yi shi a wani lokacin alhamdulillah alhamdulillah wanda ya rage shi ya kuma na kai kuma ya zo ya fara da kanmu Allah ya sa ka na janna Allah ya sa ka shi a dalilin su kuma kuma da ke da jawabar ka da wani da zo muka saurara a wannan su ne da rage wannan zaman Allah ya sa ka na janna da wasu malai wala Allah ya kara ka da wani da janna Allah ya wata jagora da kai duk wani su ne da shi kuma wani da Allah ya sa ka na janna inda muka zo muka saurara a maimakon iko amfana da karatu da muka yi yan uwa masu albarka ba kariyar karatu da tunatarwa sai ya yi kuma ba mu wani da amfani da tunatarwa sai mun yi na mara riba da ya kawo mu baya da fatan Allah ya sa ka na kai Allah ya ga kowa gidansa lafiya kuma Allah ya sa ka na kai insha Allah wani sati kamar yadda ba da shi ta ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a dokta kun san ayyukan ba tsaya suka yi ba akwai program zai gabatar gobe na farko akwai walima walimar ma'arika alƙur'ani zai gabatar a garin kebbi wa asabar bayan mun kammala walima da safe zuwa rana malam zai gabatar da daura ta littafin alkibru wanda za a fara gabatar da wannan daura karfe hudu na malice har zuwa magariba zuwa sallah Allah ya kaddasa a kammala wannan littafin alkiru malam zai gabatar da daura a kansa saboda ka ƴan uwa matasa wannan da sarari za su yi haɗa da malam a garin kanjiwa insha Allah ta barka wa ta'ala me ne hadin da kanjiwa ko sun sunan inda za a yi sunan wurin da za a yi a kanjiwa masallacin malam Yusuf Dogo a garin kanjiwa insha Allah ta'ala bayan an kammala bayan sallar isha'i kuma duka sun malam zai gabatar da muhadara karshe a cikin wannan a cikin duka garin gaggiyo a cikin wannan masallacin insha Allah ta'ala muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya bada nasara wannan majalisi majalisin salam ga lambar da za a amfani da wani neman cikakken bayani da kuma isar da sakuka da ake gabatarwa ake turawa ana ga aiki cikin shi a WhatsApp 080 63 372970 ita ce whatsapp number da za a sami dukkan information da ya shafi da'awoyin da za a isar ko kuwa a tuntuɓi malam yazidu matsayi ko malam zubairu asada ko malam aminu bande ko malam shehu mai tiyatar sallah insha Allah Allah ta'ala ya saka kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shi a ƙarshen a wannan zama sai dai abin da ta babanmu imam ya gabatar mana zuwa a cikin yasan ba a cikin